بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم.
فصل فرائض الوضوء سبعة نعم.
الأولى النية وهي القصد بالقلب فينوي بقلبه عند غسل وجهه فرض الوضوء نعم فصل rabewa baina ma mauba wa ma ya ati insha Allah subhanahu wa ta'ala wannan fasali zai yi mana bayani dangane da ambatan farloli na alwalla abubuwan da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya wajabta su ga bawansa lokacin da wannan bawan zai yi alwalla da kuma abubuwan da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya sunnanta su a cikin alwala idan mutum zai yi alwala wanda wannan abun sunna ne ba wai wajibi ba ne sannan kuma da mustahabbai na alwala da abubuwan da kuma ba a so mai alwala ya aikata su su ne makaruhatul wudu'i malam ya ce fara'idul wudu'i sab'atun farloli na alwala abubuwan da aka fardanta aikata su a cikin alwala guda bakwai ne kacal idan aka ce alwalla shine tadahiru a adain makhsusatin ala wajhin makhsusin bil ma'i bi tanzifin wa tahassuni wato shine tsarkakewa waɗansu gaɓaɓuwa waɗanda suke ababen keɓanta ba kowace gaba ba ce ake tsarkake ta a cikin alwalla ko akwai waɗansu gaɓaɓuwa ake tsarkake su sannan kuma akan huska wanda take keɓantacciya ba ta yadda kake so bane za ka tsarkake wannan gaba ta yadda shari'a ta musulunci ta so ta haka nan za ka tsarkake ta sannan kuma za ka yi ta ne da ruwa saboda tsabtacewa wannan gurin da kuma kyautata shi ya zamanto mai kyau to farillai na alwalla guda bakwai ne al'ula anniyatu ma'ana alfaridatul ula farilla ta farko daga cikin waɗannan farillai guda bakwai anniyatu ita ce niyya bawan Allah musulmi lokacin da zai yi alwalla saboda alwalla wani lokacin tana kama da wankewa jiki to don haka abin da yake rarraba alwalla da ba alwalla ba shine niyya saboda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya faɗa a cikin hadisi ingatacce innamal a'malu binniyat ma'aiki ya ce sani dai kadai ingancin ayyuka suna tabbata ne lokacin da aka yi su tare da niyoyi wahiyar qasdu bil qalb shehu ya ce abinda ake nufi da anniya idan aka ce anniya a larauci shine mutlaqul qasdi kawai in dai kayi nufin abu wannan shine niyya kayi nufin za ka yi gini to wannan ita ce niyya kayi niyyar yin gini kenan kayi nufin za ka tafi wani guri ka sa a ranka cewa za ka tafi wani guri to wannan ita ce niyya mun gane da kyau to wannan shine mutlaqul qasdi hiya niyya yace to hiya al-qasdu bil qalb shine nufi a zuci bawan Allah musulmi yayi niyya a cikin zuciyar shi to wannan kowace irin niyya gurinta shine ana yin ta ne a cikin zuci ba da baka ake faɗatta ba za ka yi alwala ne ba za a ji ka ce na waitu fardal wudu'i ba ba za ka faɗi haka daga bakinka ba sannan kuma za ka yi sallah ne ba za ka ce ba na waitu a da'a salati zuhuri fardan Eh, ko ka ce na waitu a da'a salati zuhuri fardan iktida'an bil imami ba za ka faɗi haka da baki ba saboda niyya mahalluha alqalb inda ake yin ta shine a zuciya shi yasa kamar yadda malamai suka ce ba wani aikin da bawan Allah zai aikata shi mai hankali ba tare da ya niyyar aikata shi ba ko shan shayi za ka yi kada ko shayi an ga kada ko tukunya da sauransu ka dora a shayi ba sai an ce maka wani wani niyyar shan shayi ba gare ka a cikin zuciyarka ka gudurce tun da ka je sayan kayan shayi dama shayi za ka dora ba za ka ce ba abu yi ba ni ya shan shi kawai dora shi ne na don ya tafasa ya kone kuma in zubda shi ban gane da kyau duk wanda ya ce maka ma kayan niyyar shan shayi sai ka ce yare na kama ban gane da kyau to kowace ibada in za ka yi sallah in za ka yi tun daga yin alwalarka za ka san cewa lallai a zuhur ce za ka tafi kai ko sallar nafila ce za ka yi ko karatun alkur'ani ne ko wani abu mun gane da kyau shi ne ce fayanwi bi qalbihi inda ghasli wajihi fardal wudu'i fayanwi fardal wudu'i yana yin niyyar farilla ta alwalla bi qalbihi a zuciyar shi ana fi qalbihi kenan a cikin zuciyar shi inda ghasli wajihi lokacin da zai wanke fuskar shi lokacin da bawa zai wanke fuskar shi a wannan lokacin yake halartowa cewa zai fara alwalla farilla ta alwalla saboda farilla ta alwalla ta farko ita ce wanke a fuska a malikiya wankewa hannaye sau uku na farko da kurkurar baki da shaƙa ruwa a hanci waɗannan dukkaninsu za mu tarra su a cikin sunnoni to farko kenan inda zai wanke fuskar shi a nan zai yi niyya amma ganin damar shi ne tun a farkon alwala din ya fara niyya din babu laifi mun gane da kyau taqdimuha fi awwal wudu'i la ba'sa bihi babu laifi mutum ya gabatar da niyyarsa a farkon alwallarsa hakanan babu laifi ya jinkirta ta hale zuwa wanke a fuska mun gane da kyau na'am أو رفع الحدث أو استباحة ما كان الحدث مانعا منه shikenan aw yanwi bi qalbihi inda ghasli wajhihi raf' al hadath ko kuma yayi niyyar dokewa kari daga jikin waɗannan gababuwa idan aka ce al hadath shine kari wanda zai hana ka aikata ibada ta sallah ta dalilin wannan hadathin da kake da ku to yayi niyyar raf'ul hadath yace nawaitu raf'al hadath al asghar na yi niyyar ɗaukewa kari wanda yake ɗan ƙarami saboda alhadasul akbar la yurfa illa bil gusul alhadasul akbar shine wanka a wato janaba ana ce da ita alhadasul akbar yankewar jini na al'ada ana ce da shi alhadasul akbar hakanan jini na biki waɗannan dukkaninsu sai an yi wanka suke ɗaukuwa ko to wannan ana ce da su alhadasul akbar amma alhadasul asgar shine ma yumkinu raf'uhu bil wudu'i duk abin da zai iya yiwa a doke shi idan aka yi alwala bawali ne mutun yayi bayan gari ne yayi iska ce ya fitar barci ne yayi waɗansu abubuwa ne daga cikin abubuwan da suke warware alwala ya faru da shi to nan sai ya ce na wai turafa alhadath al asgar a zuciyarsa kenan ba wai a a bakinsa ba na'am أو استباحة ما كان الحدث مانعا منه ko kuma ya yi niyyar auyan wibi qalbihi inda gasli wajihi istibahata ma kana alhadath mani'an minhu ko kuma ya yi niyyar neman halitta wa kanshi abinda kari yake hana mai abinda idan mutumin da yake da kai kari yake da shi ya wato zai yi shi ba zai yi ba saboda addini bai yarda da shi ba mutumin da baya da alwala zai iya yin sallah ba zai yi sallah ba sai ya alwala ko kuma ya yi taimama to kaga a shekul ladhi kana alhadath mani'a minhu wa huwa salatu ko kuma abin da yake tsayawa matsayin sallah yake tsayawa abubuwan da ba a yin su sai da alwala mun gane da kyau shine awistibahata ko kuma ya nemi halitta wa kai shi ma kana alhadath mani'a minhu abin da kari ya zamanto ya hana a aikata wannan abu sai na wai tuske ba hata makana alhadatsu mani aminu to wannan lokacin da zai yi alwala da kenan yana da kai huskoki guda uku amma ya ce na wai tu fardal wudu'i amma ya ce na wai tu rafa alhadathi amma ya ce na wai tuske ba hata makana alhadatsu mani aminu ko kuma ya ce na wai tu wudu'a mun gane da kyau idan ya ce na wai tu wudu'a ma yayi na yi niyyar alwala ba sai ya kawo ba fardal wudu'i ko istibahata ma kana alhadath mani'a minhu ko rafa alhadath na'am الثانية وصل جميع الوجه والحد مقبولا من منابت شعر الرأس المعتاد إلى آخر الذقن na'am wa ardan وعرض ما بين الأذنين ويتفقد في غسله أسارير جبهته وهي التكاميش التي تكون في الجبهة na'am وظاهر الشفتين Mm.
وما بين المنخرين shikenan shehu yace athaniya farilla ta biyu daga cikin farilloli na alwalla shine ghaslu jami'il wajhi wankewa dukkan fuska wannan wajibi ne ga mutumin da zai yi alwala ya zama to fuskar shi ga baki ɗayanta ko ina ruwa ya taba shi ko ina ya zama to ya san da cewa lallai an zuba mashi ruwa ba wai ka mai tsatsafa ba ko wani gurin bai ma san da an yi alwala ba ce wa hadduhu ɗulan iyakar fuska ta ɓangaren tsawo idan aka ce fuska ta'arifinta na ɓangaren tsawo daga sama zauwa ƙasa shine min manabiti sha'arin ra'asil mu'tad yana farawa ne tun daga mabubbugar gashin kai wanda yake na al'ada nan kenan wanda shi akwai wanda za a ga cewa gashin shi ya shigo cikin goshinsa wani ana ce da shi wanda yake a ganmu kenan wanda gashin shi ya dan sauko goshin shi akwai kuma wanda za a ga cewa yana da kwai silai wanda shi kuma za a ga cewa akan nashi ma akwai gurin da gashi baya fitowa to wannan ba na al'ada ba ne na al'ada wanda za ka samu mutum ɗari a unguwa gomiya tara dukkansu za a ga cewa gashinsu kawai guri ɗaya ne ta inda ta guri ɗaya ke fitowa sannan kuma ƙarshensa shi ne nan to za ka samu waɗansu su kuma gashinsu can kusan rabin kan gabaki ɗaya babu gashi in ya je shi aski amma kuɗi irin na mutane zai bada irin na masu cikakkun gashi zai bada wani kuma za a ga cewa shi gashin nashi Allah ya mai baiwa hal ya ɗan sab koma kan goshinsa to wannan duka ba na al'ada ba ne na al'ada shi ne wanda yake sananne wanda idan ka ga mutum ba za ka ce ba wani yana da sile yawwa ko kuma ka ce yana da kwai gashin da ya sauko goshinsa shi ne ce tun daga maɓuɓɓugar gashin kai wanda yake na al'ada wanda aka san shi ila akhir zakana hali ya zuwa ƙarshen haɓa hali ya zuwa tsinin haɓa nan kenan tun daga nan hannun ya zama to ko ina ruwa ya taɓa shi wa argon in kuma ya zama to mutum yana da kwai gemanya wanda take gemanyar ba ta da kabri hali ya zuwa ƙarshen gemanyarsa wa argon ta fuskar faɗi kwa iyakar fuska ta ɓangaren faɗi shine ma bainal usunaini abin da yake tsakankanin kunnen dama zuwa kunnen hagu wannan shine ita ce fuska daga nan har zawa nan to duka gabaki ɗaya nan gabaki ɗaya sai mutum ya wanke shi kenan yanzu ba wajibi ba ne ce ya wanke wuyan shi a cikin alwala aka kana wanke wuya ka ce alwala ce nake aka maka magana ka ce to an ce fuska don karkaje ka ko wuyan shi ma ɗan shafi huska wuya baya shiga cikin huska wuya sunan shi daban alwaju sunanta daban arrasu sunan shi daban sannan kuma a sai kuma wajen abin da ya shafi kafaɗa da sauransu waɗannan dukkanin su komai sunan shi daban to huska bangaren ta'arifin ta dulan shine min manabita sha'arir ra'sil mu'tad ila akhir zaga wa ardan kwa shine ma bainal udhunaini yanan dukkan irin wannan gurin lokacin da mutum yake cikin alwala ba wajibi ba ne wanke irin wannan gurin saboda nan baya shiga baya shiga kalkashin tarifin huska na'am wa yatafaqqadu fi ghaslihi asarira jabhatihi malam yace wa yatafaqqadu asarira jabhatihi yana bibiyar wato marhi na goshinsa asarir shine nadi nadi na goshinsa fi gasilihi a cikin wankewa fuskar tashi mun gane da kyau idan aka ce a sarir za mu ga cewa kowa yana da kwai irin wannan abin wannan abin shi ne ake ce da shi a sarir mun gane ko wani ne wanda ba shi da ana na'am mala abubakar ma yana da yana da aiko eh liman ma yana da mala umar ma yana da ido har liman musu bawo ma kowa da yana da beto to wannan shine ake ce da shi a sarir to lokacin da mutum yake wankewa huskar shi to ya kula da nan da kyau saboda in ka daga kanka haka za ka ga cewa gurin yana ya yi tudu da korami tudu da korami to in ya zama to haka ne kai sai ya ga cewa in ka saka fuskar taka daga wani gurin za ka ga cewa ma ruwan ma bai san ana yi ba to lokacin da mutum yake wankewa huskar shi nan gurin ya zama to ya tabbatar da cewa ruwa ya shiga ko ina yace asarir yace wahiyat takamish asarir a nan ba ana nufin gadaje ba mun gane da kyau ya ce wahiyar takamishu ita ce naɗe-naɗe allati ta kunu fil jabhati wanda take kasancewa a goshi wannan naɗi naɗi na goshi idan mutum ya haka za mu ga cewa kunya ɗaya biyu uku wani hudu za ga wani ya- ta mafi hudu to wannan shine ake ce da ita asarir ba ana nufin gadaje ba na hawa wa zahirar shafataini sannan kuma wa ya tafaƙaru fi gaslihi zahirar shafataini yana bibiyar zahirar shafataini bayan dimbarin baki guda biyu labban baki guda biyu yana bibiyar wajen wankewa fuskar shi ya kula da nan da kyau baya shine nan guda an gane da kyau nan da kuma nan ya kula da su da kyau kala ya zama wajen alwallah tashi ya yi goga fata-fata kuma nan shi bai matan da ana yi ba mun gane da kyau wa ma bainal mankhiraini sannan kuma wa ya tafakkaru fi gasili wajihi ma bainal mankhiraini yana bibiyar abin da yake tsakankanin kohohin hanci guda biyu a cikin wanke fuskar tashi abin da yake tsakankanin nan kenan nan shi ma da kyau ya zamanto in yana alwala kala ya zamanto in yanku ya zamanto nan gurin ya zamanto ya dan baro wata lam'a da sauransu saboda nan shi ma wani dan gangare ne wanda sai an kula da shi in ya zamanto mutum bai kula ba da nan kin sosai akwai mata hata marinihi abin da yake tsakankanin ma abin da yake kalkashin zozan hancin shi nan kenan shi ake ce da shi marin zozan hanci wannan kenan yawwa to kuma tsakankanin wannan kawahen guda biyu shi ma ya bibiye shi wannan gurin gane da kyau ya kula da shi da kyau Mm.
ويجب تخليل شعر اللحية الخفيفة وغسل ما طال من اللحية الكثيفة ويجب تخليل شعر اللحية الخفيفة yana wajaba ga mutumin da yake alwalla lokacin da yake wankewa huskar shi idan ya zamanto Allah ya arzuta shi da gemanya to wajibi ne akan shi ya tsatsefe gashin gemanyar da take mai kwalga ce gemanyar da ya zamanto yar kaɗan ce gemun nashi bai huce ba kamu ɗaya gemun ɗan ƙarami ne ba da yawa ba ne to wannan wajibi ne ya tsatsefe ya zamanto ko ina ruwa ya taɓa mun gane da kyau wa ghaslu ma qala min al-lihiyati al-kathifa idan kuma ya zamanto gemanya tashi mai kabri ce Allah ta'ala ya arzuta shi da gemanya mai yawa to yanzu wa yajibu alaihi yana wajaba akan shi ghaslu ma qala wankewa abin da ya sawaita min al-lihiyati al-kathifati na gemanya wanda take mai kabri idan gemanyan tana da kabri ba kaɗan bace to yanzu ba wajibi bane a kan shi a ce sai ya tsatsefe ta ɗaya bayan ɗaya ko ina ruwa ya shiga abin da yake wajibi a kan shi ne zai jika ta da ruwa ya wanke ta da kyau na'am الثالثة غسل اليدين مع المرفقين ويجب تخليل أصابعهما
الثالثة farilla ta uku daga cikin farilloli na alwalla shine ghaslul yadaini wankewa hannaye guda biyu ma'al mirfaqaini tare da shigar da guyoyin hannaye a cikin wankewa hannaye wa yajibu takhlilu asabi'ihima tsatsefewa yatsotsi na hannaye yana wajaba ga bawan Allah musulmi wanda yake alwalla idan mutum ya zo yana alwalla idan yadda ya wanke hannunsa ba haka ba zai kawai sai shi kenan haka ya haka ya haka ya haka a wayannan yatsotsin duka sai an tsatsefe su wannan shine ta khalil tsatsefe su in za ka yi aula ka ɗauki ruwa yawwa to sai ka yi haka kuma wannan ita ma haka shi kenan sai ka wanke su a wuce gurin mun gane da kyau yawwa wannan shine wajibi ne wannan ba wai sunna bane wajibi ne idan mutum bai yi ba zai iya kawo mai cikas wajen ingancin alwallarsa saboda da abin da aka ce wannan farilla ne tarkuhu yu'addi ila butulani hadal fi'l barinsa yana bayarwa zuwa ga rugujewar wannan aiki din duk abin da farilla ne ko rukuni ne daga cikin rukunai na wannan abin to yana kawa cikas wajen amsar wannan ibada din
الرابعة مسه جميع الرأس وأوله من مبدأ الوجه وآخره منتهى الجمجمة shikenan shehu ya ce arrabi'a sun farilla ta hudu daga cikin farilloli na alwalla mashu jami'in ra'asi shafar dukkan kai wajibi ne mai alwalla ya shafi kansa ga baki daya ba wani kaso na kai ba kadai ake shafa kan shi ga baki ɗayansa zai shafa wa awwaluhu farkon kai min mana min mabda'il wajhi ko daga farkon huska daga ɓangaren sama daga farkon huska daga ɓangaren sama wa akhiruhu ƙarshen kai shi kuma shine muntahar jumjumati wato ƙarshen aljumjuma ita ce ƙeya ƙarshen ƙeya wannan shine ƙarshen kai in ka samu kona ka zo ka ƙarshen ta ƙeya kenan za ka shiga wuya to wannan shine ƙarshen kai daga nan in ka zo kenan ƙeya ita ma tana daga cikin kai yawwara sai a sai a shafe ta da kyau ya zama to an sauka har zuwa ƙasa kenan na'am ومن توضأ ثم قلم أظافره أو حلق رأسه لا يعيد غسل موضع التقليم ولا مسح الرأس واختلف إذا حلق لحيته بعد بعد الوضوء فقيل يعيد غسل موضعها وقيل لا يعيد شيكنا malam ya ce wa man tawabba'a dukkan wanda ya alwalla bayan ya gama alwallan nan sun maƙallama a zafirahu sannan sai ya yanke akaifarsa ya yanke faracinansa bayan ya gama alwalla ya fito zai tafi masallaci sai ya ga saura minti ashirin sai ga wani mai yankewa farce ya zo hucewa cewa na da Allah zo yi mun yankan farce mun gane da kyau to bayan an gama yi mishi wannan yankan farce din kuma ya ji da ta da ikama aw halaka ra'sahu ko kuma bayan yayi alwalla daidai kashi tunanin shi karfe biyu saura minti goma ce ashe karfe ɗaya saura minti goma ne bayan yayi alwalla ya fito sai ce yan nake ga kwabe hoto ba ya ka ce ina za a tafi ya ce sallah aka ce sallah ce za a yi yanzu ka sani sare wannan masallacin ai sai karfe biyu ake sallah ce eh to ai saura minti uku yanzu aka ce karfe minti uku da ya leƙa ga karfe ɗaya ce saura minti uku ce to to shi kenan dai tunda dai na tashi na fito ba zan koma gida ba barin tafi wajen wanzan wane mun aski shi kenan sai ya tafi aka mai aski to fa innahu la yu'idu ghasla mawdi'i taqlim hakika yadda lamarin yake ba zai sake mai da ba wankewa gurin da aka yanke mai farce din ba zai ɗauki ruwa bai ce ya wanke hannunsa na saboda inda ya yi alwallar shine ya shafi kan wannan farce din to amma nan gurin da aka yanke ai ruwa bai taba shi ba to ba zai ce ba sai ya ka ruwa nan kin shi ma ya san da cewa lalle an yi alwala ba zai wanke su ba wala mashar ra'asi sannan kuma ba zai ce ba ai dazu da ina alwala ba kolo bane na shafa gashin kaina ne na shafa to yanzu kuma an zubar da shi ya ɗauki ruwa ce to bari ya shafa kan shi ba zai sake wannan ba babu laifi ya tafi ya yi sallah da wannan alwallar tashi cikakkiya wanda ba ta da matsala to waqtulifa malamai sun yi sabani idza halaqa lihiyatahu ba'da alwudu'i idan mutum ya aske gemanya shi bayan yayi alwalla bayan yayi alwalla ya ga yana da kai wata gemanya ya shiga wata yarinya ita kuma ta ce ai ba ta ra'ayi da mai gemu ce to sai rana kai zaka to bara a aske shi shi kenan kyakkyas kyakkyas ya samu reza gabaki ɗaya ɗauke shi da ya hutu a gan shi sumul kakal to bayan ya yi alwala ne ya haka to waɗansu daga cikin malamai sun ce wajibi ne sai ya sake mai da wannan gurin shi ne ya ce faƙila yu'idu gasila mawdi'iha waɗansu daga cikin malamai suka ce ya sake wankewa gurin wannan gemanyar da ya aski saboda wannan bawan Allah ya aikata babban laifi mai girma ya aikata laifi mai girma saboda gemanya cika ta wannan wajibi ne barin gemanya wajibi ne idan Allah subhanahu wata'ala ya arzuta bawa da gemanya to kada ya aske ta ya barta wannan ni'ima ce mai girma Allah ya mishi duk wanda ba shi da gemu in Allah ya bashi gemu to ya san da cewa lallai wata ni'ima ce mai girma Allah ya bashi kamar mutumin da bashi da kuɗi ne Allah ya bashi kuɗi ya gani ba zai je bai zubda a cikin kwata ko zai ɗauke shi a matsayin ni'ima ce mai girma to wannan shi ma gemun da Allah ya bashi ni'ima ce mai girma to duk wanda ya aske shi daga ce to wajibi ne wanke gurin wannan dan me ya aske abin da Allah ta'ala ya umarni da a cika shi mun gane da kyau wakila la yu'idu waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a ba zai sake wanke a gurin ba shi dai kawai ya aikata haramu amma dai abin da ya aikata bai kyauta ba amma saboda rashin bai kyauta ba ba za a ce ba sai ya wanke gurin to amma dai zancen wankewa ya fi ƙarfi saboda abin da ya aikata bai kyauta din ba haramu ne ya aikata to sai ya zama to an dora mai wata hukuma akai na'am الخامسة مم.
غسل الرجلين مع الكعبين مم.
وهما العظمان الناتئان مم.
لطرفي الساقين وندب تخليل أصابعهما shikenan amma a sharhi yace wa fil ajfuri الراجح من القولين عدم الإعادة سواء كانت خفيفة أم لا ita a cikin littafin hashiyatul ajfuri shine magana wanda take mafi rinjaye cikin waɗannan maganganun guda biyu shine ba zai sake wanke a gurin ba ce duk ɗaya ne wannan jemanyar yar kaɗan ce ko kuma mai yawa ce kawai inda an zubar da ita kawai shi kenan shi dai ya aikata laifi amma dai ya je shi ya sallar shi haka nan ba za a sa kai ta mushi ba da mummunan abin da ya aikata a kyale shi ya je shi wannan ma kaɗai ya ishe shi girman laifi ba sai an ce ba sai ya saki na'am alhamisa farilla ta biyar daga cikin farilloli na alwalla ghaslur rijilaini ma'al ka'abain wankewa kafafu guda biyu tare da shigar da idanun sau a ciki a cikin wankewa kafafu idan mutum zai wanke kafarsa ba zai takaita ba akan nan dole ya zamanto waɗannan su ne alka'abain idanun sau guda biyu to dole ne ya shigar da wankewa kafafuwar da ka- kafa tashi ya shigar da waɗannan idanun sau ɗin yace alka'abai wa humal azmani su ne kashishuwa guda biyu annati'ani waɗanda suke mabayyana al-zahirani waɗanda suke mabayyana fi tsarafai saƙaini wato a jaffan ƙwabri guda biyu a jaffan ƙwabri guda biyu kaga ƙwabri nan shine ƙwabri ko to a jefan shi nan da nan kenan yawwara bangaren shi na dama akwai wato idan sau na dama bangaren shi na hagun akwai idan sau na bangaren hagun kenan yawwara kowace kafa guda biyu take da kwai na'am wani liba takhlilu asabi'ihima to ana so a tsatsefe yatsotsi na kafa su wannan mustahabi ne tsatsefe su to amma dai shi ma wannan malamai sun yi sabani akai waɗansu suna ganin cewa wajibi ne duba da cewa akwai hadisi wanda ya tabbata wajen tsatsefewa ya tsotsi na kafa waɗansu kuma suna ganin cewa mustahabbi ne ƙarfin ƙarfin tsatsefe su bai kai ƙarfin tsatsefewa ya tsotsi na hannu ba na'am الثالثة الدلك وهو إمرار اليد على العضو مع الماء ولا يشترط مقارنته للصب As- as-sadisatu farilla ta shida daga cikin farilloli na alwalla addalku shine cuccudawa wa huwa imrarul yadi shine shudar da hannu alal udwi akan gabar da bawa yake wanke ta ma'al ma'i tare da zuba wannan ruwa din yace wala yushtaratu muqaranatahu lis-sabbi ba a sharɗanta ba cewa wannan cuccudawar da mutum zai yi sai ya hada da zuba wannan ruwa din ba sharadi bane sai yana zuba ruwan yana cuda yana zuba ruwan yana cudawa yana da damar ya zuba ruwa in ya zuba ruwa duka gabaki ɗaya ya gama kuma sai ya dawo ya cuccuda ya cuccuda ya cuccuda kuma sai ya zuba ruwa dauda ta tafi mun gane da kyau sannan kuma yana damar ya cuccuda ya cuccuda ya cuccuda in dauda ta tashi kuma sai ya zuba ruwa ya daka wanke ta mun gane ba sharadi bane yana zubawa yana cudawa yana zubawa yana cudawa har ya kare zai iya ɗaukan duk yadda ya ga cewa zai zai fi sauƙi a gare shi shine wala yushtaradu ba a sharɗanta ba mu ƙara na tahuli sabbi wato haɗa wannan cuccuɗawa da haɗa wannan cuccuɗawa ɗin lissabbi ga zuba ruwa ɗin ba sharaɗi ba ne
السابعة الموالاة وهو أن يفعل الوضوء كله في فور واحد من غير تفريق متفاحش مع الذكر والقدرة
ita asabi'a farilla ta bakwai wanda ita ce farilla ta alwalla daga ciki ita ce ƙarshen farilla ta alwalla daga cikin farillai guda bakwai almuwalat shine jerantawa har haɗawa wa huwa an yi fa'alar wudu'a kullahu fi faurin wahidin shine an yi fa'alar wudu'a ya aikata alwalla kullahu gabaki ɗayan alwalla ya yi alwalla gabaki ɗayanta tun daga farkonta har ƙarshenta fi faurin wahidin a lokaci ɗaya ma'ana fi wakatin wahidin a lokaci ɗaya Mm, ina za mu samu faur a alƙur'ani bala in tasbiru وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة musawwamin ko musawwimin in kowace kira ce wanda cikin mutawatira yawwara shine an ya fa'alal wudu'a kullahu ya aikata alwalla ga baki ɗayansa fi faurin wahidin a lokaci ɗaya min ghairi tafriqin mutafahishin ba tare da ya rarraba ba ayyukan na alwallar ta sa rarrabawa wanda take mai muni ma'a zikiri wal qudra tare da cewa yana tuna da cewa alwalla ce yake sannan kuma yana da iko akan yi alwallan na a lokaci da wato wani abin da yake nufi shine sai an samu waɗannan sharuɗan guda biyu an samu azzikir sannan kuma an samu alƙudura amma inda a ce mutum yana alwalla ya wanke hannayensa guda biyu da ya wanke hannunsa guda biyu yana kurkurar baki kawai shi ke yana sa asuwaci sai ma ya manta da cewa alwalla ce yake can zai da aka jima bayan minti uku sai tana ashe shi alwala ce yake ga ruwa na a gaban shi to yanzu wannan ba za a ce ba wanke hannun nan da ya ga wanda hannunsa yanzu har ya bushe a ce ya sake yinsa tunda yanzu nasiya annahu mutawadda ya manta cewa shi alwala ne ma yake to sai ya ci gaba da aikinsa shine fayabni nasi mutlaqan wanda ya manta cewa yana alwalla ne yana yin gini kan abin da ya aikata a baya na alwallarsa mutlaqan saki ba kaidi ko kuma yana alwalla baya ya wanke hannunsa ya kurkure bakin shi ya shaka ruwa a hancinsa ya wanke huskar shi sai ji sarai ta ce kirin kirin kirin da aka da ya daga alo wani muna lafiya ce lafiya lau alwalla ce ne ki aka ce eh wani dan labari ne za a gaya maka shaf shaf ai an yi kaza an yi kaza ce eh to masha Allah mai kawai da ya kashe ma sai ma ya manta kawai yake dariya shi kadai ya manta da alwala ce yake can zai da aka jima ma ya dawo cikin hayyacin shi saboda daɗin labari da ya ji to yanzu shi ma wannan ya bi ne mutlaƙan zai yi gini kawai kan abin da ya gabata shi ke nan da hannunsa zai wanke ya shafa ruwa akan sai wanke kawahuwan shi a wuce gurin ko da huskar ta bushe mun gane wal sannan kuma ya zama yana da kwai iko amma yana ce yanzu ya ciko ruwa a sahani ya ɗauko ruwa a sani daga nan sai da ya shiga can ya ɗauko shi ya ka ruwan yana alwala a nan kawai ya wanke hannunsa yana wanke a kawashi kawai yana wanke a huskar shi kawai kawashi sai ta zunguri butar ya ta zubi ruwan ya zube ga baki ɗayan shi yanzu kaga yanzu ba shi da iko akan ya ci gaba da alwala sai ya ji ya ɗauko wani ruwa to in ya tashi ya tafi in ya ɗauko inda ya tsaya kawai daga nan zai ci gaba da shi matuƙar gurin bai tsawaita ba mun gane da kyau saboda yanzu wannan laisa qadir na ala ikmali wudu'ihi biduni an yaquma aw biduni tafriqi ba zai iya yiwa ya cika alwala sa ba tare da ya tashi ba ya tafi ya ka ruwa ko kuma ba tare da ya sa wani ya kama shi ba saboda ba zai doki kasa ya karasa da ita ba yanzu wannan laisa qadir na ko to shi wannan fayabni malam ya ulil faslu matukar dai ba a samu rara mai tsawo ba takankanin karewa ruwan nasa da kuma kawa wani idan ba a samu tazara mai tsawo ba to sai ya gini a kai amma ya zama to tazarar ta yi tsawo ta yadda gababuwa sun bushe ga baki daya don sai ya sake wata alwala ya kuma ya kula da kawar tashi wanda ta dan kaɗe mai ruwan ɗazi ya mata faɗa ce karshe sake irin wannan abu in sani ruwan ba kusa bane yake sai kira kaɗewa ruwa da gangan to yana ga sai mu kwana a nan ko ko bi hadar kadar kifaya سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيك